الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان متى 21 ga watan jumadal akhira shekara ta 1443 hijira ta manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 24 ga watan ɗaya shekara ta 2022 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin waƙayatul insan minal jinni wa shaitan wallafar babban malami a sheik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala yan uwa idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen almarhalatu thalitha marhalatu ma ba'da ilaj marhala ta uku mala yace ita ce marhalar da za ta tattauna game da abin da yake zuwa ko abin da ya kamata ya faru bayan an gama magani ko bayan an gama ruqya to malam ya kama wasu abubuwa kamar guda goma sha uku wanda mun karanta su satin da ya gabata yanzu zamu tashi tambihatun lil mu'aliji tambihatun lil mu'aliji shine wasu fadakarwa da yan jan hankali da nusarwa lil mu'aliji ga shi wanda ya rukiyar ga shi wanda ya maganin yanzu kuma abin an karkato zuwa gare shi ne ma'ana za a faɗakar da shi wasu abubuwa da ya kamata shi ma ya kiyaye ya la'akari da su wanda za su amfanar da shi insha Allah ta'ala a cikin abin da ya yi na magani da kuma bayan ya gama maganin Allah ya ce awwalan abubuwa ne zai kawo su ma da ɗan dama ya ce awwalan abu na farko ahyanan taqra'ur ruqyata ya ce wani lokacin kai a matsayinka na mai ruqya zaka karanta ruqya duk ayoyin da muka ambata zaka karanta su gaba ɗaya فيشعر المريض فيشعر المريض بدوخة sai shi mara lafiyar a lokacin da kai karatun ya rinka jin addauha shine ya rinka jin hajijiya addu'ar ya ji kansa yana juyawa ya ga kamar duk abin da ke cikin ɗakin da ke ciki juyawa yake alhali kuma juyawa yake ba kansa ne ko ƙwaƙwalwarsa ce take juyawa wani lokaci ya rinka jin irin wannan au biqin aw khanaqatin ko kuma ya rinka jin kunci a cikin zuciyarsa ya rinka ji kamar an makure shi an shaƙe masa wuya shine khanaqa aw ishatin ko ya rinka jin jikinsa yana rawa yana karkadawa alhali a lafiyarsa ba rashin lafiya yake yi ba wa ma'a zalika mala yace tare da haka la yahduru la yahduru shay'un babu abin da kuma yazo ma'ana shedanin da ake wa karatu bai zo ba amma kuma yana jin ɗaya daga cikin abubuwan nan ko kaga jikinsa yana rawa ko kaga yana ce maka yana gani kamar ɗakin yana jujjuyawa ko kuma ya ce maka yana ji kamar an shaƙe shi ko hankalinsa ya tashi zuciyarsa ta ƙuntata amma kuma yana cikin hankalinsa babu abin da ya zo na aljanu wala ce irin wannan lokaci abin da zaka shine fakarrin ruqyata salasa marratin to ka maimaita ruqyar har sau uku dukkanin waɗannan ayoyin da muka kawo a darasussukanmu na baya to sai ka maimaita su ka ƙara maimaitawa ka ƙara maimaitawa kamar sau uku fa'in lam ya haɗiru shai'un idan har yanzu wani abu bai zo ba bayan ka karanta sau ukun sai ma laice fa'aƙihi hazihi ta'alimat to sai ka bashi waɗannan koyarwa ka ce je ya aikata su tsawon sati ɗaya ko sati biyu ko sati uku ko wata ɗaya kai za ka ɗeban masa gwargwadon adadin da kake gani ya dace ka bashi ka ce to ga waɗannan abubuwan ka je ka kiyaye su ka rinka aikata su tsawon sati biyu idan ka tabbatar ka yi su yadda ya kamata bayan sati biyun sai ka dawo yan uwa ina fata an fahimta kamar mara lafiya ne je asibiti wani lokaci likita zai bada magani ko yayi wani treatment ce a je bayan sati ɗaya ko bayan sati biyu a dawo idan aka je aka yi aka dawo sai likita ya duba ya ga gargwadon abin da ya bayar abin yayi aiki idan abin yayi aiki to alhamdulillah sai a dora idan bai aiki ba sai ga likita ya canza wani abin kuma ina fata an gane yan uwa to wannan shine shine shi ma idan ya baka irin wannan abubuwan sai ce ka je kai tsawon sati ɗaya ko wata ɗaya ko sati uku ko abin da ya kama da haka malai ce ga abubuwan da shi mai riko ya kamata ya ba mara lafiyan idan irin wannan abin da maka ambata ya faru idan tun farko tun da aka yi karatun aljani ya zo an gama da shi ya tafi shi kenan ba bukata ka bashi waɗannan abubuwan wannan ana bayani ne game da idan kayi babu aljanin da ya zo kuma yana yin wasu abubuwa wanda yake bai kamata a ce mai hankali yana yin su ba to sai a bashi waɗannan abubuwan na farko malai ce almuhafazatu ala salati fi jama'a shine ka ce masa lallai amma baya sallah a cikin jam'i to dole ne yanzu ya rinka kiyaye sallah jam'i ya kasance cikin sati biyun nan in dai ba wani uzuri na rashin lafiya ba ko wani abin da ya zama na dole kada ya fashi sallah a cikin jam'i in namiji ne a gaya masa lalle kada ya fashi sallah jam'i a cikin mutane abu na biyu adamu sima'il ghina wa talfiziyon wal musiqi shine ka ce masa daga yanzu kuma tsawon sati biyun nan ko wata ɗayan nan ka dakatar da sauraron kaɗe-kaɗe in kai ma abocinsu ne ka dakatar da sauran sauraron waƙe-waƙe marasa manufa sannan da kallace-kallacen tv da kuma jin music duka dakatar da su abu na uku alwudu qabla naum lalle ne a gaya masa ya rinka alwala kafin ya kwanta bacci duk yadda ya kai ga gajiya kada ya je ya kwanta bacci bai yi alwala ba yayi tsawon waɗannan lokaci da za a bashi sannan wa qira'atu ayatul kursi da kuma karanta ayatul kursi kafin ya kwanta ya baccin na hudu adamu ta'aliqi suwar allati fi haruhum fil baiti alladhi ya'ishu fihi daga yanzu kada ya ƙara rata ya koya makala hoto wanda yake mai rai a cikin ɗakin da yake rayuwa a cikin sa ko kuma gidan da yake kai kawo a cikin sa in dai hoto akwai rai to haramun ne a shi ya liƙa shi a wannan lokaci amma idan hoto mara rai ne wannan damun ko da a shari'a babu laifi wani irin hoto ne mara rai shine kamar hoton ruwa hoton dutse bishiya gine-gine wannan duk babu laifi idan an zana su ko an yi ma'amala da su wannan shari'a ba ta hana ba kamar yadda hadisi ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma duk hoton da yake akwai rai a jikin shi hoton zaki hoton kura hoton tsuntsu hoton akuya hoton kare duk wannan haramun ne a yi mu'amala da shi haramun ne a zana shi haramun ne a yi butumbutuminsa kai haramun ne ma a ɗauki hotonsa a je a a ɗaki a rinka ado da shi duka haramun ne wanda shari'a musulunci ta hana idan kuma mutum bai ji bai je ajiye to shi kenan ya saba Allah maɗaukin sarki sannan babu ɗakinsa babu mala'ikun rahama yawwa idan kuma mala'ikan rahama bai shiga ɗaki ba waye zai shiga shedanu yawwa sai ya kasance abokan mu'amalarsa da harkokinsa na yau da kullum shine shine shedanu to kaga dole a samu abin da ba a bukata Allah maɗaukin sarki ya kiyaye abu na biyar shine albasmalatu inda kulli shay'in ka ga masa lalle ya rinka bismillah yayin da duk zai wani abu duk abin da zai aikata ya rinka yin bismillah kamar yadda na sha maimaita mana daukar abu ajiye abu shiga abu sa wando cire wando sa kaya da duk irin waɗannan abubuwan duk abin da mutum ya rinka yawan bismillah ya rinka yawan bismillah a cikin al'amuransa abu na shida shine al-iktaru min qawli la ilaha illallah ka ga masa lalle ya rinka yawan maimaita kalmar la ilaha illallah kalmatu shahada kenan kuma ina ma a ce mutum kalmar shahadar ya rinka maimaita ɗaya daga cikin sigogin nan guda biyu ko dai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko kuma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin ya kasance kalmar shahada ɗaya daga cikin waɗannan guda biyun yake maimaita ko dukansu ko dukan suka hada su dukkanin su falala ne nurun ne ala nuri ya kasance kai ta mimita su ko da yaushe kai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin dan kalma ce mai tsada ƴan uwa wannan kalma ce mai matukar tsada babu wani bala'i da musiba da mutum zai shiga ya lazamci maimaita wannan kalma Allah madaukakin sarki bai fitar da shi ba insha Allah ta'ala lokacin da annabi annabi yunusa alaihi salam Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi kifi ya haɗe shi abin da ya faru kenan annabi yunusa alaihi salam kun san kissarsa ya je wa mutanen sa wa'azi ya kira su ya musu da'awa suka ki karba to ya san kuwa ƙarshen akibar duk mutanen da annabinsu ya kira su suka bijire masa shine Allah ya halakar da su to Allah madaukakin sarki bai masa wahayi ya fita daga garin ba shi kuma sai ya fita sai ya rabu da su to wannan abin da yayi a janibin Allah madaukakin sarki ba daidai bane saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi bayan fitar su kuma mutanen garin sai suka yi tunani sai suka sai suka tuba gaba daya gaba ɗayan mutanen garin sai suka tuba to azabar da Allah madaukakin sarki zai musu sai ya fasa sai ya dauke musu to wannan shi kuma annabi Yunus ya riga ya tafi da ya je ya shiga cikin jirgin ruwa aka yi ƙuri'a sai aka gane lallai annabi yunus alaihi salam shine mutumin da ya gudo ubangidansa dama sukan gane ta hanyar idan ƙuri'a ta faɗa kan mutum sai a jefa mutum cikin ruwa aka ɗauki annabi yunus alaihi salam aka jefa shi cikin ruwa ana jefa shi kawai sai cikin kifi kifi ya haɗiye shi allah maɗaukakin sarki ya ce wa na dafi zulumati ya yi kira a cikin duhai ga duhun ruwa ga duhun dare ga duhun cikin kifi ga duhun cikin kifi duka ya shiga cikin haɗarin da duk mutumin da ya shiga cikinsa babban mafi kusan abin da zai kawo kansa shine kawai ya halaka to amma da ya rinka maimaita wannan kalmar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin Allah madaukakin sarki ce wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin shine a can cikin suratul safat Allah madaukakin sarki ce walaula annahu kana minal musabbihina lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'athuna Allah madaukakin sarki ce da ba dan ya kasance daga cikin masu tasbihi ba yana maimaita wannan kalma ta ilaha illa anta Allah subhanahu wataala ya ce da ya saura a cikin kifin har Allah ya tashi kiyamarsa da cikin kifin shine kabarinsa amma wannan kalmar da ya rinka faɗa ita ce kalmar da Allah madaukakin sarki ya fitar da shi sakamakonta shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce mamakin mumini da bala'i ko musifa ta same shi bai da wannan kalma yana maimaitawa ba la ilaha illa anta subhanaka inni min zalimi kowane irin bala'i ne ya same ka ko kake tunani zai tunkaro ka dauki wannan kalma kai ta maimaitawa insha Allah ta'ala za ka ga abin mamaki Allah ya sa mu dace saboda ka yi rinka maimaita wannan kalmar la ilaha illa la ilaha ya rinka maimaita wannan kalmar la ilaha illa Allah abu na bakwai يكثر من قراءة سورة الصافات والدخان والجن أو يستمع إليها يرنك ميمي تكرنت سورة الصافات da suratul dukhan da suratul jinni da kuma ko kuma ya rinka sauraron su idan ba zai iya karantawa ba bai iya ba to sai ya rinka saurara a cikin sharit abu na takwas yakthuru min qira'ati surati yasin war rahman wal ma'arij hakanan ya rinka yawan maimaita karatun surati yasin da suratul rahman da suratul ma'arij sannan abu na tara la ya namu wahdahu kada ya rinka bacci shi kadai kada ya rinka bacci shi kadai ya samu abokin kwanciya na wannan duk mun tattauna shi satin da ya gabata ko yawwa na goma ka gaya masa cewa المحافظة على أذكار الصباح والمساء أو الاستماع إليها يكياي أذكار عند أكي كرنتاوى نسافي دنيما كوكما idan bai iya bayanin ka sauraro amma a nan wajen a zahiri yan uwa a gaskiya karanta zikiran safe da na yamma shine abin da yafi ba mutum kariya ba saurari ba zikiran safe da yamma da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake karanta kuma ya koyar a karantar to ka iya su lalle ka je ka koyo su ka rinka karantawa ba wai ka sa a cikin kaset ka rinka karantawa ba ka rinka saurara ba karantawa taka shine abin da zai fi baka kariya sama da saurara saboda ka lalle sai mutum ya ji ya koya masa su ba su da wahala ba su da wahala kamar yadda na gaya muku satin da ya gabata ko littafin kasiya ka ɗauka kake karantawa kake karantawa kullum ka buɗe ka rinka karantawa yawan karantawa shi zai sa ka haddace lokacin ma da za ka haddace su baka sani ba duk abin da kake maimaita shi yau da kullum lokacin da zai shiga ƙwaƙwalar ka ya zauna baka ankara ba ma saboda haka idan mutum ya yi hakan insha Allah ta'ala zai haddace abu na goma sha ɗaya mala ya ce lubsul hijabi shar'i sanya hijabi da shari'a kaya da shari'a ta yadda da su na mutunci da rufe al'aura wa adamil khuruj min albayti muta'attira da kuma rashin fita daga gida an sa turare hadha idza kanat idza kanat imra'at idza kanat imra'a wannan idan zai kasance idan mace ce shine wannan hukuncin ya hukunta kada ta fita mutabarrija kada ta fita ta sanya turare a jikinta yana kanshi yana tashi shi ma mun tattauna wannan satin da ya gabata abu na goma sha biyu wanda shine na ƙarshe ma ce tasdilu hadhihi suwar ala ashritatin hasbi tartibiha fil mushaf sannan sai ka a sanya a- sai ka sanya waɗannan ayoyi ko kuma surori da za mu kawo yanzu a cikin kaset ko mp3 ko waya yadda suke a jere a cikin musafi haka za a sa su sai ya rinka saurara wa yastami'u fi kulli yawmin min ayyam eh, min ayyamil asbu'i ila shariti baina baina arba'a wa sitta marrat ya kasance kullun a cikin wannan kwanakin da ka bashi ya rinka saurara kamar sau hudu ko sau shida waɗannan surori da za a sa masa a cassette ko a waya ko a mp3 a bashi ya rinka saurara wa hadhihi suwar hiya malaici waɗannan surori su ne ga sunan al-fatiha al-baqara ali imran al-an'am hud al-kahf al-hijr as-sajdah al-ahzab yasin as-saffat fussilat ad-dukhan al-fath al-hujurat qaf dhariyat الرحمن الحشر الصف الجمعة المنافقون الملك المعا- المعارج الجن التكوير الانفطار البروج الطارق الأعلى الغاشية الفجر البلد الزلزلة القارعة الهمزة الكافرون المسد الإخلاص فلق الناس waɗannan surori duk sai a same su a zuba su a cikin kaset yawa sai a same shi kunga aiki ya same shi kenan yawa sai ya ya ta saurara saboda wato ku fahimta ku fahimta magani ake sanyi tunda ku magani ake sanyi sai mutum ya bada lokacinsa tunda shi mara lafiya shi ya san abin da yake damunsa shi ya san abin da yake ji shi ya san kunci da damuwar da yake cikinta saboda haka bai kamata lokacin da mara lafiya yake cikin rashin lafiya a bashi wani abu da a ce ya rinka yi ya rinka wasa da shi ba ko likita ne ka je asibiti ya rubuta maka magani ce ka kiyaye kaza ka kiyaye kaza kada ka ci kaza kada ka daina cin kaza ka yawaita cin kaza ka ka ki to zaka zo ka ga abin da ba daidai ba kuwa yawwa zaka ga abin da ba daidai ba amma insha Allah ta'ala idan ka kiyaye cikin ikon Allah kuma sai ga Allah ya kiyaye ka saboda sababi ne wasu ce da Allah madaukakin sarki ya ajiye shi likita Allah madaukakin sarki ya sanar da shi hanyar da za a ba a samu lafiya ta bangare kaza to idan ka kada wani ya ce a ai duk abin da Allah ya kaddara zai same ka sai ya same ka wannan ba tauhidi bane yan uwa eh wannan ba tawakkali bane wannan tawakkuli ne ba tawakkali bane kwarai da gaske abin da yake tawakkali shine ka ruka yi riko da sababi sai ka dogara ga Allah madaukakin sarki riko da sababi shine ka ba abin da masana suka gaya maka yawwa ka ba abin da masana suka gaya maka saboda haka ah, idan aka sa waɗannan surori a cikin kaset sai mara lafiya rinka saurara malai cewa ba'a da shahar bayan wata ɗaya malam ya kaddara idan ka bawa mara lafiya wata guda kenan ka ce je waɗannan ta'alimat ɗin tsawon wata guda to bayan wata guda ɗin taqra'u alaihi ruqya sai ya dawo maka idan ya dawo sai ka karanta masa ruqya a karo na wani karan kenan bayan waɗancan abubuwan da suka gabata an karanta da abubuwan basi ba to waɗannan abubuwan da aka bashi idan ya dawo sai ka ƙara karanta masa ita ruqya daga farkonta zuwa ƙarshe ƴan uwa a fahimta idan a- aka ce a karanta ruqya lokacin da ka fara karanta ta duk ayoyin nan da surorin da muka kawo tun daga kan farkon suratul baqara zuwa minal jannati wan nas da malam di ya kawo su ba abin da ake nufi sai ka karanta su daga farko zuwa ƙarshe ba idan ka fara karantawa kana cikin karantawa sai abin da kake nema ya samu shedanin yayi magana ya bayyana to sai ka dakatar da karatu kuma sai ku tattauna kamar yadda muka yi bayani a baya ina fata an fahimta yan uwa kada ka ce ai dole sai ka gama daga farkon sura zuwa ƙarshen ta a'a ba haka bane abin da ake nufi daman shine idan ka karanta wannan surar bai ba ta tasirin da shaidani zai zo maka karanta wannan ka karanta wannan a cikin insha Allah ta'ala kamun ka gama za a samu ta tasiri amma kana cikin kuma sai aka samu to shikenan sai a dakata kuma sai a shiga abin da yake na gaba mala yace imma an tajida aljin imma an tajida aljinniya qad turida fi- min hadha aljasad idan ka gama karanta ruqiyar yace ko dai ka samu shaidanin saboda wahala da matsi da ya fuskanta sakamakon ɗancan abubuwan da ka ba mara lafiyan ya aikata ya gudu daga jikinsa abu na farko kenan za ka iya samu gaba ɗaya ma ya bar jikin saboda ko dai ya rasu ya mutu saboda waɗannan abubuwan ko kuma ya sha wahala ko kuma ya rasa yadda zai ya gudu daga jikin mara lafiyar au ma zala maujudan ko kuma ka same shi har yanzu yana nan da ragowarsa ɗaya daga cikin biyu ne malai ce fa fil halatil ula a cikin hali na farko shine ka same shi yana jikin mara la- a, ya tafi kenan ya kasa sakewa sakamakon waɗannan abubuwan da aka ba mara lafiyan ya aikata to yanzu shi shedani ya kasa sakewa ya gudu daga cikin mara lafiya idan wannan ne faqad kafaka Allahu sharrahu to abinda ake bukata kenan Allah madaukakin sarki ya riga ya isan maka sharrin sa shikenan dama abinda ake bukata kenan wa tastadilla ala zalika bi shifa'i al-alami al-udwi wa adami ru'yati al-ahlami wa adamu ta'affuri bir ruqya malai ce zaka iya gane tabbas hakika ya samu lafiya ta waɗannan hanyoyi ta hanyar zaka ga ciwon da ya ce maka yana ji a gabansa kansa yana yawan ciwo ko kafarsa tana riƙewa ko hannunsa yana makalewa ko kaza ɗinsa yana ciwo zaka samu ya daina ji gaba ɗaya kana jin wannan ciwon da kake ji zai ce maka a ai tun daga lokacin da na fara wannan abin sati ɗaya da suka gabata na daina ji gaba ɗaya to alhamdulillah ko kuma ya ce maka mafarkan da yake gani mugaye mafarkan da yake gani yanzu ya daina gani kullum sai mafarki an biyo shi da wuka za a kashe shi ko muciji ya sare shi ko karya abin nan ɗin shi to waɗannan mafarkan da yake ziya daina shi ko kuma ita ruƙiyar da ake karanta masa kaga babu wani abu da ke tasiri a tattare da shi yana cikakken hankalinsa jikinsa baya karkarwa baya ji kamar ana masa hajijiya baya jin komai yadda kai mai karatun kake ji shi ma haka yake ji babu wani tasiri da ruƙiyar take masa to wani shi ma yana nuna cewa insha Allah ta'ala ya samu lafiya sai a gode wa Allah maɗaukakin sarki kuma sai a ci gaba da kiyaye ka'idoji malai ce wa fil halati thaniya amma a cikin hali na biyu wane ne hali na biyu shine sai a samu shaidanin bai gudu ba kenan ko yana nan har yanzu a jikinsa yakunu aljinni qad da'ufa to zai samu shaidanin koda bai gudu ba koda bai halaka ba yayi rauni sosai da sosai yayi rauni fataqra fataqra alaihi ruqya a lokacin sai ka ƙara karanta masa ruqya fayatika saghiran bi idnillah malai yace insha Allah ta'ala zai zo maka yana kaskantacce shi shedanin kenan saboda ya wahala abin da yake bukata yanzu a bashi dama ma ya gudu daga jikin mara lafiyan gaba daya saboda wahalar da ta kan masa saniyan malai yace abu na biyu abin da zaka kiyaye ya kai mai rukuya shine ahyanan yahdir al-jinni wa ya'ba an yakhruja wannan lokaci shedanin zai zo maka gashi kayi karatu shiɗanin ya zo maka fataqra'u alaihi suwar allati tu'dhihi wa tu'libuhu a waya aba ay yakhruj na'am waya aba ay yakhruj amma sai ya ki ya fita zai zo maka amma sai ya ki ya fita duk yadda zaka yi da shi sai ya ki ya fita sai ba zai fita ba malai ce ta wani lokaci sai ka karanta masa surorin da suke wahalar da shedani sune surorin da muka bayani a wancan satin da ya gabata dukkanin sura da a cikinta ko ayar a cikinta tana dauke da da aljanu ko shaidanu an yi maganar aljanu ko shaidanu ko an yi maganar wuta ko azaba to kai ta karanto ta yauwa kai ta karanto ta tana wahalar da aljanu kwarai da gaske a lokacin sai ka karanta waɗannan su ayoyi ko surori fa in asarra idan har yanzu shaidanin ya dage ya ki fita fa yumkin an tastakhdima ad-darb malai ce to babu laifi a lokacin zaka yi amfani da hanyar duka a irin yanayin da muka bayani dai a baya fa in asarra idan dai ya dage har yanzu ka da keshin yaki fa ati ta'limati sabiqa yutabbiquha shahran kamilan to sai ka bashi waɗannan ta'limat din da suka gabata a lamba ta farko kenan da muka fara yau din nan sai ka bashi su gaba daya sai je ya dabbaka su tsawon wata guda sannan sai ya dawo maka wannan za a yi haka ne idan ya kasance shedanin ya zo ya ki fita ya maka gaddama ya ma taurin kai salisan abu na uku da ya kamata shi mai rukuya ya kiyaye ahyanan taqrahu al maridi wani lokaci zaka yi wa mara lafiya karatu ka karanta masa alqur'ani fala yazidu alal buka'i shadidi zaka samu babu abin da zai kara akan kuka kawai mai tsanani zai ta kuka ne zai ta kuka ba zai magana ba kuma zaka samu lokacin da yake kukan nan yana cikin hankalinsa amma kuma sai ga sai kuka yake sai kuka yake na ihu walakinahu fi kamili fi kamili quwahu alaqliya malai ce amma a lokacin da yake kukan yana cikin karfin hankalinsa yana cikin hankalinsa ba wai ya fita daga hayyacinsa bane a'a yana cikin hayyacinsa amma sai kuka yake yi wa idza sa'altahu an sababi bukaihi idan da zaka tambaye shi menene dalilin da yasa yake kuka fa yaqulu laka zai ce maka abki ragama anfi yace wallahi shi ma bai sani ba ba zai iya hana kansa kukan ba wala astati'u an atama an atamalaka nafsi zai ce maka ba zai iya mallakar kansa ya hana kansa da kansa wannan kukan ba kawai jiye kukan yana ta zuwa yana zuwa in ka ce dakatar da kukan in ka daina karatun zai daina amma in ka ci gaba da karatun kuma kukan zai dawo amma kuma za ku magana da shi lami lafiya babu abin da yake damunsa malai ce fa hadhihi hala wallahu a'lam a irin wannan hali malai ce Allah shine masani halatu sihirin to galibi yakan kasancewa halin sihiri ne wannan wannan ba shedanin aljanni bane ya zo shiga jikin sa aka kawai a'a wani mugu ne ya je masa sihiri ta hanyar boka aka turo masa aljani to shi sa shi kansa shedanin bai isa ya fita da kansa ba bai isa ya fita da kansa ba malai cewa idza aratta an tata'akkada min zalika idan kana so ka tabbatar da cewa tabbas wannan abin da mutumin yake ciki hali ne na sihiri fa alayka bi qira'ati hadhihi al-ayati fi udnihi to sai ka karanta masa waɗannan ayoyi a kunnensa daga lokacin da yana ta wannan abin yana ta kuka yana ta ihu amma kuma aljannin bai zo ba to sai ka kara bakinka a daidai kunnensa sai ka buɗe muryarka da sauti sai ka karanta wannan ayoyi ga sunan قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون تفرقوا كنا في سورة يونس سيتبيو وأوحينا إلى موسى أن ألقي أساك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون سيكرن تونا سيتأكد كسوة طه إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى wannan su mun yi bayanin satin da ya gabata dama ko yawwa to wannan ayoyin sai ka kara bakinka a daidai kunnen sai ka rinka karantawa bi sautin murtafi da sauti mai kara sai kai ta karantawa kai ta maimaita su kuma kai ta maimaita su a kunnensa kai ta maimaita su malai ce taqra'u kullu ayati min hadhihi al-ayati iddat marrat zaka karanta kowace ɗaya daga cikin ayoyin nan sau wani adadi a cikin kunnensa ba sau ɗaya ba zaka ta maimaitawa ne zaka ta maimaitawa fa in zada fil wuka'i idan kukan da yake kaga ya karu ya ƙara kukan sosai to fata akkada min annaha halatu sihirin to a lokacin zaka tabbatar da cewa sihiri ne da kaga yanayinsa ya canza ya ƙara fita daga hayyacinsa kukan ya ƙaru to sai ka tabbatar da cewa yanzu halin da yake ciki halin sihiri ne ba halin shafar aljanu ba kawai to sai kuma maganin ya canza daga maganin shafar aljanu zuwa maganin mai sihiri yan uwa ana fata an fahimta yawwa malai yace wa sanaqumu insha Allah ta'ala bi sharhi anwa'is sihiri yace insha Allah ta'ala zamu kawo a sharhi na nau'o'in sihiri wa ilaji kulli nau'in minha da kuma maganin kowane ɗaya daga cikin nau'o'i na sihiri fil kitabil akhar a ɗaya littafin ko fil kitabil akhir a fil kitabil akhar a ɗaya littafin ma'ana yadda maka ishara akwai littafin da zai rubuta wanda shi zai yi bayani ne game da me game da nau'o'in sihiri a ƙasa sai sa lamba sai ce sadaral kitabu bi anwan as-sarimul battar في التصدي للسحرة الأشرار ولله الحمد والمنة يتي للتافن da ake kira mai suna sarin battar fi tasaddi li sa'atil ashar ya ma ya riga ya fito Allah madaukakin sarki muke godiya da baiwarsa ina fata an fahimta ma'ana sai ishara zuwa ga littafin da yake nuni gare shi wanda yake bayani game da sihiri to idan ka koma cikin littafin na sarin battar akwai babin da ya ware sa masa suna anwa'us sihir fasalin da ya masa suna da anwa'us sihiri nau'o'i na sihiri ya kawo nau'in sihiri guda tara nau'in sihiri guda tara ya kawo a cikin wancan babi kuma kowanne bayaninsa na farko zai kawo maka yadda abin yake faruwa ya ake ya shi kaifa yuhdisu sihiru kaza sai ya kawo maka yadda sihirin yake faruwa ba koya maka zai ba amma ya abin yake faruwa mutum zai tashi ya je wajen boka ya ce a masa kaza sai boka yayi kaza shikenan sai sihirin ya faru sannan zai kawo maka a arabuhu alamomin da zaka gane cewa sihiri kaza ya same ka idan ka ji su sannan sai kawo maka ilajuhu ya za a kuma a magance shi sannan sai kawo maka namuzaj amaliya wasu yan misalai da zai kawo maka wanda shi ya yi su aikace wajen maganin irin wannan sihirin kusan sihiri guda tare ya kawo ya fara da asiru tafrik shine sihirin da ake a raba mutum da mutum kowa in ce mutum da mutum kowanne irin mutum da mutum ɗa da uba miji da mata wa da ƙani uwa da yatta ko uwa da ɗanta yaro da uban gidansa haka dai sihiri ne kawai da ake shi don araba wanda wuni shine wanda Allah madaukakin sarki ishara a cikin suratul baqara wattaba umma tatlu shayatin ala mulki sulaiman ma kafara sulaiman walakinna shayatina kafaru yuallimuna an-nasa as-sihra ma unzila ala al-malakaini bi babil haruta wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji suna koya daga wajen waɗancan haruta marutan irin sihirin da suke raba tsakanin almar'u mutum wa zawju da matarsa to shine Allah madaukakin sarki mana isharar sa sihiri ne mai zaman kansa yana ɗaya daga cikin mafi munin sharri sihiri mafi munin sihiri mafi sharrinsa a yi a raba tsakanin wane da wane wane yana son wane ko sai a je a raba su sai ka ji duk duniya babu wanda ka tsana kamar wane duk duniya ba ka san ganinsa sihiri ne mai haɗari ƙwarai da gaske kuma ana tayinsa har yanzu boka ya sanar suna tayinsa ana tayi Allah madaukakin sarki mana tsari da su akwai sihirul mahabba shi sihirul mahabba sihiri ne da ake yin sa dan a sa son wani a zuciyar wani shi kuma ba rabawa za a yi ba so za a yi so za a sa wani baya son wanci ubangida baya son yaransa sai yaron ya je wajen boka sai boka ya tsafi sai ya kasance shi ne fa yaron amma sai abin da ya ce da ubangidan nasa zai yi shi ne irin siran da suke cewa bi ta zaizai mace ya ta je a mijinta bi ta zaizai sai ya kasance wani mijin wallahi akwai mijin da idan albashin sai je ebo wallahi wannan duk abin da yake faruwa yan uwa albashin sai je ya ɗauko mata yake kawo sai da sai da shi eh wal amru ilayki fanzuri ma za ta amuri na wallahi ko yan uwa tsafi ne da sihiri duk akwai shi yana faruwa shine ake ce masa attiwala Allah annabi tsira da amince tsara tabbata a garshe sai innal inna innar ruqa ko wa wattama'ima wattiwala tu shirkun to attiwala din shine sihirin da ake sa wani so wani akwai sihirin da ake ce masa sihiru takhil sihiru takhil shine a rinka juya hankalinka ka rinka ganin abin da yake daidai ba daidai ba abin da kuma ba daidai ba ka rinka ganin sa daidai yanzu nan daki ne in ka zo nan kawai sai ga ya zama ruwa ko ya zama wani daji ko abin da ya kama da haka wannan sihiru takhil kenan shine irin sihirin da mutanen annabi Musa suka yi yukhayyalu ilayhi min sihirihim annaha tas'a sirrul takhil kenan kun ga mutanen annabi Musa da suka zo me suka yi rawa da annabi Musa igiyoyi amma sai suka zama me maciji sirrul takhil kenan akwai sihirul junun sihirin da za a yi kawai don a haukatar da mutum kai subhanallah kawai a yi don a haukatar da mutum yan uwa yanzu yan uwa mutane dubu nawa ne hatta a cikin garuruwan mutane dubu nawa ne wanda suna cin suna yau akan titi sun zama haukata saboda wasu mutum da hankalinsa da iyalinsa mace da hankalinta da iyalinta kawai wani mugun azalimi ya je mata siri ta zama haukaciya ko ya zama haukaci nawa ne kawai saboda wani abin duniya sirul junun kenan akwai sirul marab sihirin rashin lafiya shi kawai sa mutum rashin lafiya za a yi rashin lafiya ta har abada duk maganin da za a yi abin ya kiyiwa a ɗau mutum a kai shi turai a kai shi ƙasar larabawa duk wani asibitin da aka san ƙwararru ne akan wata harka sai an kai shi akan ai mutum magani wallahi abin ba za a samu bila jaddu'a bila jaddu'a ba za a samu abin da ya kamata ba sirrul marad kenan akwai shi yan uwa akwai sirrul nazib shi kuma sirri ne da galibi mata ake wa kawai sai a rinka zuban musu da jini wannan galibi kishiyoyi suke tsakaninsu kawai sai jini ta zuba daga jikin mace akwai jinin da ake cewa jinin istihaba jinin istihaba jinin istihada shi ba jinin al'ada ba ne jini ne na cuta ba shi da lokaci kullum a cikin zuba yake kullum a cikin zuba yake shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga wata sahabiya hamna binti jaji ce mata inna ma hiya rakbatun min rakabati shaytan ai wani zunguri ne daga cikin zungurin shaytan annabi ya ga mata akwai wata jijiya a saman mahaifa da shaidani yake shi ka'idar jinin al'ada yana fitowa ne daga cikin mahaifa daga cikin mahaifa yake fitowa to amma shi wannan jinin daga saman mahaifa wata jijiya shaidani yake zungura sai ya ci gaba da zuba to kaga ko da yaushe matar mutum tana zubar da jini kaga batun saduwa babu to shine muguntar sihirun nazif kenan idan mace mai dan imani imani ce ba ta so a kashe kishiyarta ko a haukata ta sai ta mata sihirun nazif akwai shi akwai sihiru tatilin zawaj sihirin da ake yi kawai idan a raba aure a hana mutum auren matarsa yanzu akwai wanda zaka samu yana harkokinsa a kasuwa ko ya yi tafiya hankalinsa kwance ransa a kwance babu abin da ke damunsa amma da zarar ya taho ya taho zai shiga gida sai ji hankalinsa ya tashi daga lokacin da ya shiga gida ya babu shi babu nutsuwa har sai ya fito daga gidan duk lokacin da yake tare da matarsa to ba shi da kwanciyar hankali kawai sai ya rinka ji hankalinsa yana tashi ya ji kawai baya son komai ya ji ya tsane ta haka kawai akwai irin wannan mugun sihiri ne da ake yinsa akwai sihirin da suke ce masa sihiril khumul yan uwa kusan guda tara da ya kawo su di ya kawo su kuma kowanne ya kawo hanyoyin da za a ba a magance shi insha Allah ta'ala saboda haka yanzu ba magana sihiri ake wanda da na dan mana ishara zuwa gare shi ne saboda shi ma ya ishara zuwa ga abin insha Allah ta'ala idan mutum ya kuma wancan littafi na sarul batar duk zai samu waɗannan sihirori da nau'o'in su kuma da yadda ake maganin su insha Allah ta'ala yan uwa babban maganin sihiri dai da tsafi da kambun baka da mugaye da azzalumai shine ka rike azkar da karatun alqur'ani ka rike Allah madaukakin sarki ka rike gaskiya babu wanda isai cutar da kai insha Allah ta'ala amma wannan duniyar ta akwai abin tsoro akwai abin ban tsoro kwarai da gaske akwai abin ban tsoro kai kana ganin kanka haka baka damu da kanka ba wallahi wani yana can gefe shi ya damu da kai eh ya damu da kai dan dariyar da kake ita ce baya su wallahi kuwa dariyar da kake ita ce baya su baya jin daɗi shi ne kana gani sana'ar da kake yar karama ce ka rena ta akwai wani irin sana'a yake shi kuma ka tsone masa ido gani yake kamar kai ne kana shi kasuwa ba shi kuma da imani ba shi da tauhidi kwata-kwata zai je wajen boka a cutar da kai don uwa mu rike karatun alkur'ani mu rike azkar sosai mu rike gaskiya mu ba Allah madaukakin sarki yadda ya kamata insha Allah ta'ala duk jifan da mutum zai da harbin da mutum zai kai idan roketin da zai harbo maka insha Allah ta'ala sai dai ta kuma kansa insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace saboda yan abubuwa ne da yanzu da sun yawa gaskiya harkar bokanci da tsafi ana cutar da mutane yanzu ba na wasa yanzu kuna ganin yan satittikan an abubuwa suna cewa a social media yanzu wannan satin da ya wuce wani wani kadangare na gani duk jikinsa an soka masa allura kadangare ne irin jangol gwadan ne duk jikinsa wallahi an soka masa allura akwai malam Khamis al-Misri a Kaduna yake shine ke ba labari ce aikin aikin silik suke silik shi ne aka fasa in kawai sai ga kadangar shi ne suka ɗauko shi wata mata aka yi sihiri ana zara alluran kuma sai gashi ta samu lafiya ita kuma wacce sai gashi ta samu matsala ita wacce ta yi sihir wallahi ke bada labari a hudu ba ranar juma'a ke bada labari da kaza ma wannan sati ita ma na ganta irin fingi fingin nan kaza fingi fingi irin wacce zaka gashin ta baya fito sosai ba ita ma duk gashi nan duk allurai a jikinta saboda Allah saboda Allah wannan ba zalunci bane to yanzu wanda ya wannan saboda Allah wanda ya wannan aljanna yake nema da shi ɗan uwa abubuwan sun yawa wannan fa abin da ka iya gani kenan abin da ka iya gani kenan kullun kullun irin wannan abubuwan suna faruwa akwai wanda zai tashi kullun zai je ya tashi ya je wani waje dan aje a kashe mai wani ko dan a lalata masa wani ko dan a hana wani sakat kawai wallahi ɗan uwa hana wani sakat wani Allah maɗaukin sarki masa baiwa ta karatu ta ilimi a hana shi jin daɗin iliminsa wani Allah masa baiwa ta dukiya Allah ba shi karɓo a kasuwanci a hana masa jin daɗin kasuwancinsa wani Allah ba ta miji wancan Allah ba ta miji nagari a raba ta da mijinta wani babansa mai arziki ne yana son sa a raba shi da babansa to in ban da bala'i da musiba ina ruwanka da baban wani kai ka je ka je da naka baban mana amma wai mutum ya je wai a raba ɗa da ubansa dan Allah wani irin bala'i ne wannan yan uwa Allah ya sa mu dace bari ke azkar bari ke karatun alqur'ani Allah madaukakin sarki shine yake da komai shi sa Allah madaukakin sarki ya ba mu mafita ya cewa ma hum bi darrin bihi min ahadin illa bi idnillah su waɗannan bokaye mugaye masharranta wallahi ba su isa cutar da wani ba sai da izinin Allah madaukakin sarki sai Allah ya ga dama to Allah madaukakin sarki kuma ya gaya maka abinda idan kai ba zai ga dama din ba shine ka rike ka rike azkar da karatun alqur'ani da sauransu mu dage da mu da ƴaƴanmu da matanmu da kowa namu mu dage ai tai sai ga insha Allah ta'ala kai abin da za ka yi labi lafiya kaga babu wanda ya cutar da kai Allah ya sa mu dace yan uwa nan zamu dakata gobe zamu tashi na hudu insha Allah ta'ala daga cikin shawarwari da malami ke bayarwa ga mai magani abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am
na'am na'am eh shi yasa ai da yake yanzu kaga abu ne da yake akwai ci gaba in ka sa abin nan earpiece shikenan irin irin headphone haka in ka sa kawai zaka ci gaba da harkokinka ai zai fiye kasance shi wanda zai saurari ka- karatun yana nitse dan so ake karatun irin karatsa jikinsa yawwa Mm. eh duk ɗaya ne duk ɗaya ne za ka iya saurara amma gaskiya galibi wanda ake bayani akan wanda zai iya saurara shi ne wanda ba zai iya karantawa ba akwai wanda shi karatunsa bai zo nan ba ya zo nan ka sai karanta sautin safat bai iya ba yau wato amma kai da ka iya sai ka karanta ya fi karatun ya fi maka haka kuma yanzu wanda aka ce wanda suron da aka kawo da yawan nan ka ka zauna kai ta karanta su za ka sha wahala yawa saboda haka idan ka karanta wasu daga cikin wasu kuma sai ka sa iya ka saurara duk yayi insha Allah ta'ala Allah ya kiyaye na'am eh a haka suke ai shine sai hasbu tartibil mushaf ba yadda suka zo a jira a cikin mushaf din haka za a kawo su abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muke Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah